أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin littafi na risala yau muna darasi na 35 kenan muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana to jiya mu yi karatu kan sallan juma'a yadda ake yin ta yaushe ake yin ta da kuma ina ake yin ta inda ba mu dan faɗaɗa bayani ba shine ita sallah ne ta mutanen da suke zaune a waje imana wanda suke zaune a gari su ne masu yin wannan sallah ɗin banda matafiya banda kuma wanda suke zaune a kaman inda ba gari ba alal misali irin su asibiti mun gane ko sai dai in asibitin yana cikin gari wanda mutanen garin su ma za su zo su yi sallah a wajen sai a ɗauki wajen mazaunin masallaci dama za ka ga yanzu asibitoci da yawa su ma suna ƙoƙarin buɗe masallatai na juma wanda kuma duk in ba ma'aikacin asibiti ba babu wanda yake zuwa asibiti ya ce nan ne shi kuma gidan shi to da haka ba gari ba ne mun fahimta ko to wallahu alam to malam ya ce babun fi salatil khawfi wannan babi zai mana magana kan sallah na tsoro ko kuma lokacin da ake jin tsoro sannan ita kuma wannan sallah ta tsoro ana sallah na tsoro ana yin ta wato ko a zaman gida ko kuma a hali na tafiya duk inda ta kama in dai aka samu shi wannan tsoron ya iso to ana yin sallah irin wannan sallah ɗin to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wannan sallah ta salatul khawfi wajen so kusan 24 zuwa 26 a rayuwar shi bangare na tafiya ya koka da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wannan sallah din malam ya ce wa salatul khawfi sallan nan na tsoro fa fi safar wajen hali na tafiya idza khaful aduwa idan ana jin tsoron abkowan abokanan gaba to yanda ake yin ta an ya taqaddama al-imamu sai liman ya gabatu za a raba wannan jama'a gida biyu kowanne zai yi alola kowanne kuma zai yi sallah amma jama'a za a raba ta gida biyu liman zai gabata an yi takaddama liman bi da'ifatin wato yanki guda sai su zo su soma yin sallah da liman mun fahimta wa ya dau da'ifatin muwajahatil adui sannan sauran yanki guda kuma na jama'a za a bar su suna masu fuskantar al'adu wa'annan abokanan gaba suna sun fuskanci haka sun yi ma waɗannan kariya kenan za su tsaya kuma a tsaye su waɗancan wato sauran jama'a wanda ba su zo ana sallah da su ba shi kuma liman yana sallah da waɗannan faisalil imamu bi da'ifatin rak'atin sai liman yayi sallah da waɗannan jama'a rak'atin raka'a ɗaya in yayi raka'a ɗaya sun mai yasbutu ƙa'iman sai ya tsaya a tsaye bayan ya yi raka ɗaya ya taso to shi ba zai ci gaba da yin sallah ba su ma mu a wannan lokacin sai su ci gaba da yin sallah wayancan suna kallon adu abokanan gaba su kuma waɗannan mamu da liman ya so sallah da su sai su cika raka'a ɗayan in sun cika su yi sallama ta ga yau ranar da mamu suka riga liman sallah kenan liman shi kuma yana nan a tsaye to in sun yi sallama sai su koma wajen wa'yancan mutane su kuma sai su tsaya a wajen suna kallon abokanan gaban nan su kuma wa'yancan da ba su yi sallah ba sai su taho daman da alolansu in sun taho to a wannan lokaci liman sai ya ci gaba da sallah kage shi liman ya yi raka ɗaya da wa'yancan sun gama sallah sun tafi wayannan da suka zo kuma salima ya ci ko sauran raka'a ɗayan da take kan shi daman suna hali na tafiya aka samu wannan damuwa ɗin to shi kenan in ya ci ko wannan sai ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama kaga shi sallan shi ta cika wanda suke bin sa kuma ana bin su raka'a ɗaya sai su tayi su ci ko wannan raka'a ɗin su yi sallama kaga kowa a cikin wannan jama'a kowanne ya samu jam'i to babba abin da za mu ɗauka a wannan karatu shine girman jam'i ɗin in har a hali ana ga abokanan gaba ana kallonsu a can ba wai ba so ma yaƙi ba amma ana kallon abokanan gaba to ba za ku ce bari mu tare gaba ɗaya mu zo mu yi sallah ba sai a bar waɗansu suna kallonsu suna suna suna gado to inda na ce karatu akwai shi a nan shine girman yin sallah a cikin jam'i duk da cewa ga hali da jama'a suka samu kansu ba a jam'in bai sauka ba sannan kuma kowa yana ana son shi ya samu wannan jam'i din shine har ta kai liman sai ya yi rabin sallah da wa'annan su cika su riga shi ma yin sallama koma su fuskanci wa'ancan abokan gaba sannan sauran su kuma su zo liman ya cika nashi sallan kaga su kuma sun samu wannan su ma a cikin jam'i saboda haka muddin akwai wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance makaho sai yana tambaya annabi ko zai samu rukusa wajen shi ya dinga yin sallan shi a gida ya dinga yin sallan shi a gida saboda ba shi da ba shi baya gani tambaya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shin kana jin kiran sallah sai ya ce e yana je ce to dole ka zo mata so saboda haka sallah cikin jam'i wato babban al'amari ne wanda ya kamata ya samu in dai ba larura ta kai larura ba to kada a ce jam'in nan ya wuce ka Allah ya taimake mu to wannan yanda ake yin sallan kenan waya da da'ifatul muwajahatul adu fa yusalli al-imamu bi da'ifatin rak'atan ثم يثبت سيثبت قائما yana tsaye wa yusalluna li anfusihim su kuma wayannan su yi sallah makawunan su rak'atan ɗaya raka'an yana nan dai a tsaye thumma yusallimuna sannan su yi sallama fa yaqifuna makana ashabahum sai su koma su tsaya inda ƴan uwansu suke thumma yati ashabuhum sannan wayannan ƴan uwan nasu wanda da ba su yi sallah tare da shi ba sai su zo su kuma فيحرمون سي حرما صلى خلف الامام اباي الامام فيصلي بهم ركعه الثانيه sai ya zo ya yi sallah raka'a na biyu tare da su summa ya tashahadu ya yi tahiya wa yi sallimu ya yi sallama summa ya ƙazo na raka'a sai su kuma wa'annan da suka zo na ƙarshen sai su tashi su rama raka'a guda kaga kowa ya samu jam'i allati fatathum wanda ta tsere musu wayan surfuna su juya a je a ci gaba da fafatawa wannan yanda ake yin salatul khawfi kenan to haka za ya fi salatul fara'id kullaha hakan nan zai yi shi liman zai kasance na yin ta a kowane sallah ta farilla dukkanin su ilal magriba sai dai sallah na magriba kaga ita ba a kasarinta mun gane ko ita ba a kasarinta saboda haka فإنه شيل من يصلي بالطائفة الأولى زي صلى دركة دا متى أنا فرقنا زي صلى ركعتين ركوعي قدابيني وبالثانية صلى متى أنا نبيكما صورا جماعة wanda da suke yin gadi idan sun zo za su bi wannan jam'i zai sallah da su rak'atan wahida raka'a guda ɗaya mun gane ko tunda a hali na tafiya ne to haka ma a hali na zaman gidan shi ma yadda zai yi da su kenan tunda ita sallar magriba ba a yi mata kasaro to wayin sallah bihim fil hadari in ko zai sallah da su a gida ne fa wannan an fita ne to amma yanzu gari ne ana jin tsoron kada wayansu su afko mun gane ko to shi ma ba za a tafi ga baki ɗaya a je a shiga cikin masallaci ba a ji a shiga cikin masallaci duk gaba ɗaya jama'a a ji a'a ba a yin haka ko ma menene ya taso ba a yin a ce a shigo cikin masallaci to ai an yi makaitar ko kenan mun gane ko sai a bar wayansu ga su a can suna fuskantar abokanan gaba wayannan kuma suna yin sallah yawa yan an yi raka biyu za su koma su je su karɓi wayancan su kuma su dawo su zo su ma su samu wannan jam'i din saboda ba a son jam'in ya kubuce ma kowa to haka nan abokanan gaba a ce ga matsala ta taso kuma sai a ji a tare a masallaci duk inda kuka zauna a cikin masallaci kai da inda kuka zauna a cikin gari ma an riga an ci karfin ku a in dai ana jin cewa ga su can za su shigo ta nan to fita ake yi sai a je can duk abin da za a yi a wajen gari amma aka ce a cikin gari za a yi ko za a lahanta nan 'ya'yanku ƙanana wanda ma ba za su fita yakin ba nan suke matan kuma da ba za su fita ba a nan cikin gari suke dukiyoyinku a nan cikin gari yake so da haka duk ta'adi in an yi goma to na 'yan cikin gari su aka yi mata ta'adi so da haka sai a fita je can wajen gari can ake fafata bayan yaƙi a cikin gari mun gane ko sai dai afko muku akan ba ku sani ba shi kuma hukuncinsa in an shigo gari aka faɓo muku da hari ba ku sani ba to wannan yaƙi yana kan kowa da babba da yaro da namiji da mace da kowa da tsoho duk za a fita a wannan lokacin amma yaƙi za a tafi yaƙi to shikenan ba a cikin gari ake yaƙi ba mun fahimta ko to shine malam ya ce wa in sallabihim fil hadari in ko liman zai sallah da su wa'annan a zaman gida li shiddatil khawfi li shiddati khawfin saboda tsananin tsoro da ake ji kada abu ya shigo to sallah fi zuhri wal asr wal isha'i bi kulli ta'ifatin rak'ataini da sallar azhar da la'asar da isha'i zai sallah da kowane yanki din na rak'atain raka'o'i biyu wali kulli salatin ga kowane sallah kuma dole za a samu azanin akwai kiran sallah wa iqamatin akwai kuma ta da iqama kowanne za a kira mata sallah kowanne da a ta da ikama to kaga ko da ana cikin tsoro mai tsanani hakan dai bai sanya cewa ba za a yi jam'i ba za a fito a yi jam'i to sai a raba mutanen kashi biyu wayannan suna sallah wayannan suna jira in aka yi raka'a biyu kaga nan liman in yayi raka'a biyu dole sai ya kai sujada to shi a wannan lokacin liman zai kasance a zaune ne zaman tahiya mun gane ko in yayi tahiya su waɗannan da suke bin sa za su tashi su ci ko raka'o'i biyu su dawo su yi tahiya su yi sallama mun gane ko to sai kuma ya su fita su je su karɓi waɗancan da suke da suke gadi wayancan su kuma sai su zo su yi haraman sallah in sun yi haraman sallah sai shi ya tashi sai ya ci ko raka'o'insa biyu ya ci kora kawai bi tare da waɗannan jama'a na biyu da suka iso in ya sai ya zo ya zauna ya yi sallama ya yi ta iya ya yi sallama su kuma ya su ci kora ka'o'i biyu da ake da ya kubuce musu in sun cika su ma sai su yi sallama duka sai a fita a koma to haka za a yi ta yi in magariba ne jama'an farko zai yi sallah da su raka'o'i biyu sai su cika ɗaya sai jama'a na biyu su zo sai ya yi raka ɗaya da su sai ya yi sallama sannan su kuma su ciko rakawa'i biyu to hakan nan za a yi malam ya ce wai zashtadda khawfu idan tsoron ya yi tsanani an zalika har ya fi wanda za a yi irin wannan sallah tsoro ya kai tsoro to sallu kowa ya yi sallah wudanan wato ɗai-ɗai-ɗai kowa ya yi sallah kawai shi kaɗansa ya yi sallan shi bi kadar daqatihim gwargwadon ikon yanda ka samu za ka yi sallan ka yi sallan mushatan kana tafiya ne a kafanka aw rukbanan ko kuma kana haye ne akan abin hawa ka yi sallah a wannan hali din aw sa'ina kana mai korawa ne bi ma'ana kana gudu duk dai ka yi sallah mustaqbilil qiblati wa ghairi mustaqbiliha kana mai kallon alqibla ne ko ma baka kallon alqibla kai dai ka yi wannan sallan kowa ya yi sallansa shi ɗai Ta ga tsanani ya kai tsanani a wannan lokaci kenan amma in ba haka ba to za a taru a yi sallah duk halin da aka samu kai a ciki wannan shine yadda ake yin sallah na tsoro a hali na tafiya da kuma hali na zaman gida wannan kuma babi ya ƙare a nan insha Allah za mu tsaya a nan sai gobe za mu ci gaba da kuma sallah akan sallan idi abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh na'am eh na eh da wani lokaci ya shigo masallacin da asuba bayan an kira sallah kiran sallah na biyu to idan in har an kira sallah na biyu yana to wato mai tambaya na tambaya game da raka'atan al-fajr da kuma tahiyatul masjid to shi raka'atan al-fajr daman na farko tukunna lokacin yin sa shine in an kira sallah na biyu mun gane ko to sannan kuma abu na biyu shine idan har an kira sallah na biyu babu nafilan da ake yi sai raka'atan al-fajr shi yasa na tambaya kafin kiran sallah ko bayan kiran sallah so da haka idan mutum ya shigo masallaci kafin kiran sallan asbahi na wanda za a shiga sallah kiran sallah na biyu zai yi duk na filfilin da zai yi wanda tahiyatul masjid yana ciki sannan zai zauna a nan har sai a kira sallah na biyu sai ya tashi ya yi raka'atul fajiri wannan shine ne to sai kuma yau ka shigo cikin masallaci bayan an kira sallah na biyu to idan har an kira sallah na biyu babu sauran nafilan da ake yi sai raka'ata alfajir mun gane kuma asalin yadda ake kiran sunan raka'ata alfajiri yau ta amma mu da hausa muna cewa raka'ata alfajiri larabci ne amma da hausa muka faɗe shi yawa to in aka kira sallah to sai yau kai kuma ka shigo masallaci sai ka samu har an kira sallah wanda za a shiga sallah kiran sallah na biyu to kai abin da yake kanka a wajen raka'atal fajr ne yake kanka ya ɗauki tahiyatul masjid din ya ɗauki raka'atal fajr duk a haɗe ba tare da cewa kuma sai ka ce na haɗa niyyar raka'atal fajr da tahiyatul masjid ba niyyanka kawai na raka'atul fajr ne amma ya ɗauki wancan tahiyatul masjid din wallahu a'lam sallallahu nabiyyi karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم صنوم